مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نعم قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا اخوان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yini juma'a wanda ya daidai yau da da uku kenan ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja yau hijira na da shekara 1445 daidai da 28 ga watan shida na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa mai albarka unguwan fantami nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci kuma a daidai wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta goma sha shida idan ka ɗauko jerin giyar surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta ita ce suratun nahal karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta saba'in da tara saba'in da takwas kai yau za mu tashi aya mai namba ta saba'in da tara insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha hudu a cikin ita wannan sura mai albarka suratul nahar Allah ramma Allah ta'ala yake cewa alam yarau ila sama'i alam yarau ila tsairi ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم
dama kamar yanayin da wannan sura take bayanin ni'imomi da Allah ta'ala yi wa bayinsa tun daga farkon surar har zuwa nan to tana bayani ne kan ni'imomi nau'i nau'i kala kala na ni'imomi da Allah ta'ala yi wa bayinsa wanda ni'imomin su yi mana sanadiyar kaɗaita Allah kuma da bauta masa ni'imomin su zama tsani na wajen kyautata mu'amalar da kuma ruko da abin da manzon bai zo da shi wannan shi ne mun ci riba ko mun yi godiya da ni'imomin da Allah ya mana amma kada ni'ima ta saka girman kai kada ni'ima ta saka jiji da kai kada kuma ni'ima ta saka girman kai kada kuma ni'ima ta saka zalunci idan ni'ima ta yi haka ta- ta koma ni'ima ba ni'ima ba ta koma azaba ke saboda ni'ima tana mai da mutum salihin bawa tana ƙara mai imani kuma tana ƙara ma yarda da Allah subhanahu wataala a ayan da ke ƙasan wannan kaɗan Allah iya mana bayani da cewa shine yi sanadiyar fitowar mu daga cikunan mahaifin akhrajakum min butuni ummahatikum kaga wannan zai sauke ma girman kai dan domin fitowa ma daga cikin sai Allah ya so in Allah bai so ba za ka fito daga cikin ba sannan bayan ka fito daga cikin waje alakum sam'a wal absar wal afida ya sanya ma ji da gani da kuma aikin zuciya sai shi hakan yayi domin ku gode ne la'allakum tashkuru ka godiyar shine ka tsaya ka kadaita Allah da tauhidi ka kadaita shi wajen ibada kuma ka bi manzansa ka tsaya kan sunnoninsa sannan kuma ka kyauta da mu'amala da al'umma wannan shine cikakkiyar godiya ga Allah wannan ayar kuma ta yau da malai ya karanta doriya ce game da irin bayanin ni'ima da Allah ta'ala yi wa bayinsa sai yake sanar da mu cewa ba ku duba bane alam yaru ila sayy shin ba za ku duba ba ku ga zuwa ga tsuntsu at-tayr sun ce suna ne na jami'i ko kuma jam'i ne a tsa'ir shi ne kamar mufuran nasa amma a tsayir ko a tsairan iya nufin jam'i da tsuntsaye ba ku gani da tsuntsaye suke musakharatin fi jawi sama wanda Allah ya hore su jawi sama shi ne alhawa bai na sama wal ard Allah ya hore wannan tsuntsaye suna shawagi tsakanin sama da ƙasa za ku tsuntsaye musamman da damunan nan ku duba za ku ga musamman masu ta'ammali da ƙauyuka gunda ake noma sosai za ga tsuntsaye suna ta shawagi a sararin samaniya musamman damana in takan kama sosai wa'an tsuntsayen za ku ga nau'in su ɗaya suna ta shawagi wa'an su suna ta wani abu kamar wasanni a sama haka da sauransu to Allah ya ce shi ma wannan ku duba akwai izina da za ku ɗauka akwai abin lura akwai kuma amfani da godewa Allah waje ni'ima waɗannan tsuntsaye suna zuwa da wa'ansu alkhairan da bamu sani ba akwai tsuntsayen da sai shekara shekara suke ziyarar gurabe daban-daban za su sauko wani alkhairi daga wani gu su kashi wani gu baka sani za su zo su ajiye wani abu ya zama alkhairi gari kuma wasu tashi ba ku sani ba ana fahimta za su iya zuwa su hau kan wata bishiya wannan bishe ta tasirantu da su har ta yi ƴaƴa kuma ku samu ku ci ku sha ba ku sani ba dan ka ji an ce tsuntsu to akwai abubuwa koyayyu wanda Allah ne kadai ya san abin da suke yi tunda Allah ya kirga shi cikin ni'ima ka gode wa Allah kuma tsuntsun nan ya taɓa yin zama sanadin shiryar ƙabila ko al'umma gaba ɗayanta tsuntsun da Allah ya ba mu labari cikin suratul naml alhuda-huda lokacin annabi Sulaiman alaihi salam an fita shawagi sai annabi Sulaiman ya duba daga alhuda-huda ba a cikin tawaga sai yake tambaya shi bai ganshi ba me ya faru ne har yayi wani alƙawari guda uku yace law azibannahu azaban shadida وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين na'am
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأتبعنه Mm.
أو ليأتيني بسلطان مبين wannan ayoyi guda biyu tsantsar administration sai koyawa jagoranci da iya shugabanci duk wanda bai fahimci alkur'ani ba to shugabanci ma bai iya shi ba kuma bai san makamar shugabanci ba annabi Sulaiman alaihi salam a tawagarsa akwai tsuntsaye da aljanu da mutane da dabbobi amma domin shugabanci irin nasa ana tafiya sai ya waiga bai ga shi wannan tsuntsun ba an fahimta ba fari fot aka ka masa baya nan ba shine ya gano baya kaga iya ɗaya daga cikin aikin shugabanni kenan su dinga kula da al'ummarsu waye baya nan waye yake nan waye ya tafi wata kafa waye ya gudu wahala ta kore shi ya tafi wata jihar neman abinci duk aikin shugabanni ne san da wannan a jihar ka mutane nawa ne a karamar hukumar ka mutane nawa ne a mazabar ka kawunsula mutane nawa ne a mazabar ka wannan iya cikin haƙƙi kuma ka dinga bibiya gwargwadon iko annabi sulaiman yace bai ga alhuda huda ba am kana min alghaibin ko yayi giyaji ko ya koyi ne ko bai fito ba ko ba fito da shi ba sai yace law adhibannahu azaban shadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyani bi sultanin mubin kaga nan matsari shugabanci yace law adhibannahu azaban shadida in dai haka kawai ya fita ba sanarwa zan masa hukuba zan ladabtar da shi domin ya gane iya karkashin shugabanci kuma haƙƙi ne na shugaba idan mutum ya saki hanya daga zan alarratar da shi iya cikin tsarin shugabanci a musulunci ya ce aula azbahanna har in ma laifin ya girmama zan iya yanka shi ma kowa ya huta ko kuma aula ya ce ni bi sultanin mubin ko kuma ya zo min da hujja mabayyaniya abin da ya sa bai abin da ya sa ban gaishe ba ana fahimta kaga sai ya ce in ya zo min da dalili to zan kyale shi to kuma haƙƙi ne ne shugaba duk ƙarfin ka ba sai ka dinga zartar da abu kawai ba head ba a karye wannan a murƙushe wannan a rushe nan a'a ka bincika akwai abin da yake kan gaskiya akwai abin da yake kan daidai sai ka bar shi tsari ne na shugabanci yace in a ɗayan ukun nan in ɗayan biyun nan in dai bai zo min da dalili mai ƙarfi ba to sai na mai hukuma daga nan mai faru
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين famakasa ko famakusa duk an karanta famakasa gaira ba'i sai ya zauna haka bai dan dau lokaci ba sai can kuma sai ga alhuda huda ya dawo an gane ko sai ce wakala a hafi malam ta hikume sai ke ce annabi suleiman hakika ni na zagayo wani abin da kuma kutsun kai shi kuma wannan zai nuna ma cewa annaba ba san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da su wakala a hafi malam ta hikume waji'ituka min saba bina ba'in yaqin sai ce na zo ma na zo daga saba fitan nan da ne na har saba anaji Yaman ta yanzu an ce garin ya kasar Yaman ta yanzu na je na zagayo kuma na zuma da labari labari yakinin labari labari ba na ba na ƙarya ba ingantaccen labari da zuma da shi daga nan me faru إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
yace a fitan nan da nayi inni wajadtu imra'atan na zagaya na ga wata mace tamliku ita ce shugabar garin ita ce mai mulki ita ce sarki ko ita ce shugaban kasar garin amma mace ce wa utiyar min kulli shay Allah ya tara mata ni'imomin duniya duk wani abu na jin daɗin duniya ba abin da Allah bai wata shine wa utiyar min kulli shay komai da ake bukata na rayuwa Allah ya bata hasali ma walaha arshun azim tana da wani gadon mulki mai girman gaske yace na leko nake baka labari ya Sulaiman daga nan me faru وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ku yi hakuri mun tafi yawo da arama ko cikin ƙur'ani mun bar mun bar sunan na halin ko mu dawo ne ne yake cewa eh, muhallu shahid na shi inda Sulaiman alaihi salam zai duba sai ta yake cewa da annabi Sulaiman amma bayan ah, na same su tamliku ma uti min kulli wal ha wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah to inda annabi Sulaiman yake so ya ji kenan amma wani an bata duk abin duniya da zai wani bai dame shi ba amma da ya ji labarin ana yi wa wani sujjada ba Allah ba suna bauta wani Allah ba Allah ba to nan ne gun da annabi sallallahu alaihi wasallam zai duba wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillah rana suke wa sujjada kuma bayan Allah an gane ko yasjuduna li shamsi min wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shedan ya kawata musu wannan wa hum la yashurun bas wa hum la yahtaduna kama shiriyu bal shedan ya kawata musu bautawa rana ba Allah ba suka zama to ba shiriyu ba daga nan mai sulaiman ya ce Allah ya ju lillahi alladhi yughri al-kaba fi samawati wal ard me yasa ba ba sa bauta wa Allah wanda yake fidda tsirrai yughri al-kaba fi samawati wal ard yake fidda al-kaba fi sama shine kamar abin da zai zubo da ruwa tsirai su fito alkaba'a fil ard kuma kamar tsiran da suke fitowa daga ne yasa ba sa su daga Allah da yake wannan Allah da yake wannan shi yake cancanta mai sujjada ana gane ya yulu kaba fi samawai wa ya'lamu ma yakufuna wa ma yu'linun Allah kuma shine ya san boyayyen abu sannan ya san abin da ake bayyana daga nan ba Allahu la ilaha illa huwa
shi Allah la ilaha illahu shi kadai ne abokin wanda ya cancanta bauta masa ba da abokin tarayya rabbul arshil azim kuma shine ma'abocin al'arshi mai girma daga nan fa qala tanawwur aqnaqta am kunta min al-kafirin to wannan shine inda nake so mu zo da mu qala sai shi Sulaiman alaihi salatu naji ananzu yace zan duba kaga dai tsuntsu ne ba mutum bai ka masa labari amma yace zan duba a sadakata am kunta min al-kadhibi duk abin nan da ka faɗa min naji amma ka dan saurara zan duba na gani a labarin da ka ban gaskiya ce ko kuma ba gaskiya bane kaga ka'ida ce ta rayuwa duk wanda ya zo baka labari ka bincika idan kana kana idar da labari daga jito zaka zama makareci kafa bil mar'i isman bi an yuhaddisa kullama kullama kullama sami'a ya ishi dan adam zunubi a ce duk abin da yake ya fada ya fada to zaka zama tattaccen makarici musamman kuma mutun shugaba ko jagora duk yanda kuke da mutun ya kama labari to karka zartar ka dan saurara ka bincika dan adam zai iya daidai zai iya ba daidai ba ana fahimtar wannan to wannan a takeice annabi Sulaiman sun tattauna da Abu Dawuda har wannan tattauna ta yi sanadiyar musuluntar bilkis da jama'a ta gaba daya kun gashi dan Allah ya magana tsuntsuwa qur'ani tsuntsu ba bin banza bane ba ana fahimta to ana Allah ta'ala yake cewa alam yarau ila tayy shin ku duba ku gani mana zuwa ga tsuntsu ko tsuntsaye musakharatin fi jawi sama wanda Allah ta'ala ya hore musu safallin sama shine alhawa bainas sama'i wal ard sama iska da take shawagi tsakanin samai da samai da kasai sai Allah ce ma yumsikuhunna illa Allah idan tsuntsaye suna lewa a saman nan su saki fuka jikin su ai lewa kaman za a jiro kasa a sake tashi sai Allah yake cewa yake rike da su ya hana su fado kasa in ba Allah din ba Allah ne yake da wannan Allah ne kadai yake ikon ya rike su su dinga shawagin su ya tsungaci su nemi gudun za su huta ko su kwana amma wani tsuntsu sai wuni a sama ko bishiya ba zai ba domin Allah ya hore masa haka Allah ya masa kuma shine horewar da Allah ta'ala ya masa akwai wanda daga cikin magabata na mai Ka'abul Ka'ab al-Ahbar yake cewa as-sayr tarfa 10 milan tsuntsu zai iya tafiyar mil goma a sama mil kuma shine kamar kilomita biyu kenan kamar zai iya tafiyar kilomita 20 a sama tsuntsu yayi sama sama sai kilomita 20 zai iya tafiya wannan gu ba tare da ya samu gun da zai huta ba domin haka Allah ta'ala ya hore masa kuma iya cikin irin ni'imomi da Allah ta'ala ya idan ya mana a cikin rayuwar sai Allah ta'ala ke cewa inna fi zalika la'aya babu shakka a cikin wannan al'amari na tsuntsaye akwai aya abin kula amma li qaumin yu'minun ga mutane masu imani mutane masu imani su kula da tsuntsaye wanda da yawa daga cikin malamai sun ce su ne Allah ya kimsa basira wa dan adam har ya kirkire jirgin sama in ka kalli jirgin sama ai kama da tsuntsu yake ai surar tsuntsu aka yi masa to an ce akwai sinadari da ilimin da Allah ya kimsa a ƙarƙashin tsuntsaye aka sami kimiyyar da aka yi jirgin sama ana fahimta to Allah ya ce akwai abin lura amma ga masu imani ai inna fi inna fil ishara ila wujudi mithl hadhihi ta'irat aljawiyya abinda malam ma ya faɗa kenan misalin samar da irin wannan jiragen sama masu yawo a sasannin sama waqtuha bi akthara alf sana aya baqiyat ala sirqi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan kuma suna gaskata risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna fi zalika la aya liqaumin yu'minun wannan dai akwai ayoyi abin lura da mutane masu imani wanda imanin su yake ya kawo to hatta duniyar tsuntsaye ma suna shiga su samu ilimin da zai kara musu imani na'am daga nan fa والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جعول الأنعام بيوتا تستخفونها يوم رحمكم Mm.
يوم رحمكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها Mm.
ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين
Allah ya ce wallahu ja'ala lakum ga wata ni'ima ma daga Allah Allah ta'ala shi ne ya sanya muku min biyutikum daga gidajen da kuke shiga ku zauna min alhajj wanda kuka dauki kasa ko duwatsu kuka gina wannan gidaje har ya zama to gun shigar ku waɗannan gidaje da kuka gina kuka shiga sakana kuka mai da su kamar muhallin zaman ku da hutawar ku ay mawdi'an taskununa fihi kuka mai da shi gune da za ku zauna ku huta da iyalanku har ka ce nan gidana ne nan kaza ɗina ne duka Allah ne ya sanya muku wannan ɗin ya hore ma ƙasar ya hore ma duwatsun da simintin da yashin da duk abin da za ka kwaɓa har ka yi ɗakin ka yi gidanka kewaye to da izinin Allah da saninsa kuma da horewarsa in Allah ya so da ya so sai mai da ƙasar kamar dutse ba mai iya sarrafa ta afwan kamar ƙarfe kai ba mai iya sarrafa ta da Allah ya so kuma sai mai da kasar ko ina ta zama kamar tabo ba za ta iya sarrafuwa ba to amma Allah da yake iya kidayar ni'ima gare mu bauta masa mu gode masa sai sanya mana kasar zamu iya sarrafa ta mu yi gidajen gun kwana mi sto sto mi abubuwa ga sunan sai irin wanda ilimin ka zai ke maka to wannan iya cikin ni'ima da Allah ta lake cewa mutuna ya sanya mana dabara mi makwanci mi gidaje migun da za mu ɓoye surukanmu da iyalanmu da duk abin da ya dangance mu duk wannan iya cikin ni'imomi ga Allah waje alakun min juludil an'ami buyuta sannan kuma Allah ya sanya muku daga ainihin fatun dabbobi ya sanya wa ansa kuma suna gida gunda za su kwana a wannan ana fahimta akwai gunda suke ɗakuna da ƙiragen sa ko raƙumi kamar matafiya fatake haka idan an samu zango sai a sanya tenti a sa kirgiyar raƙumi ko na sa sai a yi dabara a yi buka da za a shiga a kwanta wanda zai kare ma rana zai kare ma ruwa zai kare ma sanyi da sauransu sai Allah ya kimsa wa ɗan adam hikima yi wannan musamman matafiya lokacin da da ake fatake su je nan su yi zango su je nan su yi zango a galabiya su suke amfani da irin wannan fatu da fatun dabbobi sai su yi gidaje wanda za su yi su kwana su huta su biya bukatarsu sannan kuma sai su tafi Allah ce tastakifunaha shi wannan gidaje da za ku yi shi da kirage na dabbobi to Allah ya sauƙaƙa muku shi bahi da nauyi yakifu alaikum hamlaha akwai takartan nauyi za ku iya daukar sa mutum zai iya nade kirgin sa kamar goma ko raƙumi ya dauka ya tafi da shi kuma idan ya ji zai iya baza he gidaje gun kwana da iyalansa kaga wannan wata ni'ima ce ta Allah musamman ga matafiya ɗin idan sun yi zango a nan sun gama zamansu sun yi abin da za su yi idan za su tahi su tafiye su naɗe wannan gidan sai su ɗora a kan dabbobin su tafi da shi idan sun je wani gun da za su sake zango ya sauke wannan sai su mai da shi gida kuma su zauna wannan ni'ima ce da Allah ta'ala ya kimsa wa dan adam wannan tasasifunaha wanda Allah ya sanya ya kifu alaikum hamlaha wanda ya zamto sauki ba nauyi za ku iya dauka ku tafi da kayan sai Allah ta'ala yake cewa a yawma za'az yawma za'anikum ay yawma safrikum kamar da za ku yi tafiya za ku iya daukan wannan ku tafi da shi wa yawma iqamatikum da lokacin da kuma kuka zo gun zama in ma ba tafiya za ku yi ba to wannan da iyanin cikin sokakawa sannan su wannan dabbobi da aka ce za ku samu fatunsu ku yi gidaje wa min aswafiha ana tasuf na alghanam kamar tinkiya da rago fatarsu su ne asuf an gane ko wa aubariha wabar kuma kamar kirge ragumi shine wabar ana fahimta wa ash'ariha almais kenan akuya kuma fatar za ce mata ash'ar sai Allah ya ce afafan wani malamin tafsiri ya ce asasan shine malan dan abbasu ne ya ce a wannan fatun irgin raƙumi wabar na raƙumi da su na rago da tinkiya da sha'ar na akuya da sauransu sai ce asasan ai malan Allah zai iya sanya muku zama dukiya kuma yanzu ku tambaya ku ko da kungiyar izala me sanadin da ta gina masallacin juma'a Abuja da headquarter ba fatun bane kaga sadaka Allahu alazim ga misali yazo mana har gida ke kuma yanzu ma an ce ana gina masaukan baki ga sanan da sauransu da kuma kudin fatun ne da da university kware daga da university ga shina ana gina kuma da kudin fatun sune sanadiya sune asas to shine shi asas kamar malan inji Abdullahi dan Abbas wa mata'an ilahi kuma zai zamto abin jin dadin ku zuwa wani lokaci kamar ku zauna din ku mai da su gidaje ko ku dafa ku ci kamar kiragen saniya da gumi da sauransu duk ana yi kamar fatun tinkiya da rago za a iya buzun zama da sauransu shine mata'adin abubuwan da za ku more shi ku ji daɗi ilahin har zuwa ɗan lokacin da Allah ta'ala ya kaddara zaman ku a duniya ko ya kaddara muku amfani da wannan abubuwa ana fahimtar wannan kun ga a jikin dabbobi ga irin ni'imomi da Allah yake zayyana mana ga sunan mun sani amma mu hararo ni'imomin ne sai Qur'ani ya tunatar da kullun kana amfani da dabba ka siya ko a siya ma ko ka yanka ko a yanka ma duk dai ga fatu ga komai amma Allah ya ci ga irin abin da ya sanya a karkashin su ba domin kuma duk wannan yayi dan mu ne ya sauƙaƙa mana rayuwa mu samu jin daɗi wajen bauta masa da kaɗai shi daga nan fa
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا na'am وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم na'am كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون
Allah ya ce wallahu ja'ala lakum ga wata ni'ima nan ma da Allah ya sanya mu ya sanya muku mimma khalaqa zilalan daga cikin abin da Allah ya halittar muku ya sanya muku inuwa ya halittar muku abin da za su yi muku inuwa min al-buyut zaka iya gina gida ya ma inuwa a bayyana in rana ta dame ka ka gudu gida in ruwa ya taso ka gudu gida kaga gida ya zama zilal ya zama inuwa sannan wa shajar ko bishiya za ta iya zama inuwa wal gamam ko gajimare a sama hadiri zai iya zama inuwa duk wannan halittun Allah ne ko halittun gari Allah ne halicce su bayan ni'imar halittar su kuma ya ya, ya zamtar da su wata ni'imar ta ƙara yi ma wannan dama shi gida aka ce muhalli musamman gaggashar ɗinka a wurin mace ka bata muhalli to sai ya cika sharɗi guda uku na farko ya zamanto zai kare ta daga ruwan sama na biyu ya kare ta daga zafin rana na uku ya kare ta daga tsananin sanyi na hudu kuma ya kare ta daga idan mutane idan muhalli ya cika wannan shirin ya zama muhalli a cikin musulunci wanda za ka iya auren mace ka fata a ciki an fahimta ka daga daga cikin irin ni'ima ta muhalli bayan zama dukiya da yayi kuma iya iya zama inuwa gunda zaka je ka huta mimma khalaqa zilalan ya zama to inuwa daga gidajenku ko bishiyoyi da kuma gajimare ana fahimta taqikumul harra wannan inuwar za ta kiyaye ku daga tsananin rana in rana ta taki a gun aiki ko a jeji ko gaggawa yake taho gida ya huta domin Allah ta'ala ya sanya jikkunan bayan aiki suna buƙatar hutawa da Allah bai kaddara inuwa ba da wani shikenan shirin da injin mota yake bugawa ka zai buga sai ya dau zafi temperature ta yi sama take sakowa to amma sai Allah ya sanya bishiyoyi ya sanya gidaje wanda za ka yi ka samu kul na rayuwarka ka sanya rayuwarka wannan ni'ima ce waye zai tuna cewa ya shiga gidansa ya kwanta ya yi bacci ya tashi alhamdulillah zai wahala ko ka samu bishiya ka zauna ta kare ka daga rana bayan ka gama shan inuwa za ka yi ka ce alhamdulillah zai wahala sai mu dinga tunanin wani abu daban to wannan ƙananan abubuwan Allah iya sa su ne sinadarin rayuwar ta in ba su rayuwar ba za ta yi daɗi ba ba za ta yi daɗi ba to Allah ya sanya mana wannan taqikumul harra domin zamto sanadiyar kare ku daga tsananin zafin rana ka gudu gida ka samu bushiya ko in Allah ya koro gajimare ka jige ma ilwa ana fahimta a taqikumul harra wa sarabila tafkikum ba'sakum haka ne ko sannan kuma bayan taqikumul harra din tana kiyaye ku daga tsananin zafin rana sannan kuma da riguna da za ku yi tasqikun ba'afaku wanda za ta zama to sanadiyar kare ku daga yaki ana gane ku za ku dinka silike ku sanya ko ta garkuwa wanda za ku fita yaki a dinga harbi ba za ta samu jikinka wani iya cikin ni'imomi da Allah ta'ala ya kidan yaman wannan abubuwa da za ku za ku saka riga ko ku kera bulletproof da sauransu ai daga cikin abin da Allah ya halitta za ku ɗauka ku sarrafa duk min ma halaka da daga cikin abin da Allah ya halitta za ku ɗauka ku saƙa riguna ko ku ƙera su wanda za zamto sanadiyar kare ku daga maihaka ko irin abin da za a harbo na kibiya ko tsaron takobi duk za ku iya sanya garkuwa ta kare ku daga wannan na farko halittar Allah ce na biyu kuma Allah ne hore muku sanin ya muku ilimi ya sanya muku kwakwalwa ta gane in an sarrafa kaza zai ba da sakamakon kaza duk ni'ima ce daga Allah wa wanda yake bukatar mu gode masa ana fahimta yace kazalika yutimmu ni'matahu alaykum haka nan Allah yake cika ni'imomin sa gare ku ai kama kalqa hadhihi al-ashya kamar yadda Allah ya halice waɗannan abubuwa yutimmu ni'matahu fid dunya alaykum haka Allah yake cika ni'imomin sa na duniya a gare ku bi khalqi ma yatahajuna ilayhi domin Allah zai halarci duk abin da kuke bukatuwa zuwa gare shi ku duba yadda Allah ke sauƙaƙa wannan rayuwar yanzu ka ɗauko mutumin da ya mutu shekara hamsin yau ya zo duniya to zai ga yadda Allah ya sauƙaƙa mana rayuwar harkar wayoyi da kwamfutoci da intanet wani abin sai ka je amma yanzu kana ɗakin ka za ka gama ba wanda ya kuma duk Allah ne hore wannan fikirar da wannan basira kuma ya mana wannan ne domin mu samu damar bauta mu samu damar kaɗai da shi irin wannan ni'imomin da Allah ya hore mana a yanzu a lokacin da ya ci lokacin nan tsarki ma babu su lokacin annabawa da sahabbai da tabi'ai da magabata ba wannan ni'imomi babu su ana fahimta amma yanzu ga Allah ta'ala ya kama mana wannan ni'imomin kuma a yanzu lokacin yi wa Allah butulcin ya bewa kuma maimakon a yanzu mu fiwa Allah da'a mu fi yawan komawa ga Allah domin ya sauƙaƙa mana rayuwar fiye da ta da amma kuma a yanzu yi wa Allah butulci ya bewa kuma babu abin da Allah ya fi kyama ku ji ku sake ji kamar Allah ya mai ni'ima kuma kamar da ita hanyar sabon Allah Allah iya fishi da wannan Allah ya mai ni'ima kuma wannan ni'imar ta sa kamar da ita wajen sabon Allah kamar Allah ya hore ma mota ko mashin ka mai da shi hanyar saban Allah ko Allah ya hore ma waya ka mai da shi hanyar saban Allah to Allah iya tashi da wannan kuma iya kamu mummunan kamu ga irin wannan domin karshen butulci kenan akwai dibbanka wanda ba samu wannan ba akwai miliyoyinka wanda Allah bai hore musu wannan ba kai din Allah ya zabe ka ya hore ma abin da yake bukata ka gode masa ka ƙara neman kusanci gare shi kuma sai ka mai da wannan ni'imar ta koma hanyar tsafa masa kuma wannan butulci ne da yawa abin da yasa ake tsoracewa al'umma dukiya ta yi yawa kenan don a lokacin da dukiya ta yi yawa a cikin mutane goma da ƙyar biyu tsallake lafiya dukiya tana sa 'ya'yan adam su zama to masu ɗagawa kalla innal insana la yabgha كلا إن الإنسان ليطغى Hmm.
أن رآه استغنى Allah sai da yi tsawa suka ce kalla lil zajar yi tsawa yace innal insana la yabgha tabbas dan adam iya da ɗagawa kamar mai tambaya zai ce saboda me ya Allah zai ce an ra'ahu stagna dan kawai ya bude ido ya ga iya da wadata sai ya daga waya ya ce wannan kayan a mai da shi dubu kaza in za a siya a siya in ba za a siya ba a bari wannan ba dagawa ba ce a rufe min shago na ba za a siyar ba dagawa baka san Allah bane wallahi baka san shi ba ana fahimtar wannan da jiji da kai da ataka wannan a murza wannan dan kawai Allah ya hore ma Allah ce dagawa ce kuma ba inda za ta kai ka sai halaka an ra'ahu sagna to lalle ilalla ni'ima ta saka zamto hanyar sabawa Allah to Allah iya fishi da wannan matukar fishi ana fahimtar wannan to shine Allah ta'ala yake cewa a wallahu haka ne ko ja'alakum mimma khalaqa bilalan wa ja'alakum sarabila takum mahlara wa sarabila takum ba'fakum kadhalika yatimmu ni wa tawa alaykum haka Allah yake cika wannan ni'ima gare ku amma la'allakum tuslimun ayyuhan nas domin ya ku mutane ku meka wa Allah waya tankaduna ila al-iman domin ku jayi zuwa ga wa Allah imani ila ma fahimtum anna Allah yurikumul khaira domin kun fahimci cewa Allah ta'ala iya san ku da alkhairi wal in'am kuma Allah iya san ku da ni'ima ya ƴan uwa duk halin da ake ciki a yanzu na matsin rayuwa da zafin rayuwa wallahi ku tambaye masu shiga lunguna da ƙauyuka in ce mu da Allah ya kaddara mana zama a cikin gari wallahi a cikin ni'ima muke duk da wannan matsin da ake duk da wannan zafin da ake wallahi in ka ji wa'ansu ƙauyukan sai ka yi kuka da idan kan kana da imani akwai gunda za ka je wallahi sai ka ɗauka jinya suka yi wallahi su matallahi kuma wahalar rayuwa ce. amma kai kana nan da daɗin ba daɗin ana faɗo ana tashi wannan ya ƙara man godewa Allah kar kukan yayi yawa kar rakin yayi yawa kar kai korafin Allah yayi yawa kullum mu dinga yi wa Allah godiya cikin halin da ya bar mu a ciki innan duk matsin rayuwar nan mu alhamdulillah Allah ya ba mu zaman lafiya za ka iya fita ka yi noma za ka iya fita ka yi kasuwanci amma wani kun ba wannan damar noman ma da ake wani ba zai iya fita sai a sake shi a kama shi kasuwar ma ba za ka iya zuwa wani gari ba sai a harbe ka a hanya kaga sai ka ƙara wa Allah godiya ka cikin halin da ya barka akwai ƴan uwanka ɗin da irin wannan ni'imar ma suke so Allah ya ba su bai ba su ba saboda ka duk halin da kake ga cikin gode wa Allah alhamdulillah ala kulli hal kuma yi wa Allah godiya zai ƙara hukuma da ni'ima tunda alƙawari yayi shi in kun gode mun zan ƙara muku in kuma kullun kukan ku yayi yawa da butulci sai Allah ta'ala kuma ya ƙara kama ku ta hanya la'allakum tuslimun domin ku miƙa wa Allah waya ku gode masa na'am ayata gaba فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين Allah ya ce fa in tawallau in duk wannan ni'imomin da Allah yake idan ya mana su duka suka sa muka kangarewa Allah ai tawallau a'radu anil islam muka ki tsayawa mu yi musuluncin gaske muka ki tsayawa mu yi sunnar gaske muke kama kama da leke-leke da kunge-kunge to Allah ya ce manzon Allah ka faɗa musu fa inna ma alayka albalag almubin kai abin da ke kan kawai ka isar ka bayyana isarwa kawai shikenan inna ma alaikal balag abinda ke kanka wa'azi da isarwa kawai al-iblagil bayyin ayiwa mutane bayani dalla dalla ka rabu da su kawai a faɗa mutane me ya haramta me ya halatta me daidai me ba daidai ba wannan shine aikin annabawa da masu da'awa ba a ce dole sai an je an ce karka shiri ba ba ba a dora ma wannan ba za a faɗa ma dai hadarin ta in hankalinka ya ma jagora ka hannu shikenan abin da ake bukata ke lasta alaihim bi musaitir ba sai ka je ka tsaya akan mutane dole sai sun bi Allah ba wanda ya kallafa ma wannan abu kaza haram ne ka ji eh to an gama da kai kawai shikenan abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane yanzu ku duba kullum a wannan masa- munasabar ba za mu daina faɗa ba yanda harkar kasuwanci ta gurɓace wai musulmi ne amma ba mu da farashi guda ɗaya ba yanzu da wahala ka sai abu nan ka koma can ka sai abu guda ɗaya guda goma ka samu farashi ɗaya zai wahala zai wahala kuma san zuciya ne ka wannan abin da ba za ka taɓa samu abun turawa ba idan wannan kwalin abu kaza dubu goma ne to duk garin nan dubu goma ne idan dubu biyar ɗin ne duk garin nan dubu biyar ne ba inda za ka samu ƙari ko rage ke ma dai ragi ga wanda yake son ya yi kasuwa da wuri fa amma yanzu za ka je ka sai nan dubu goma can ba ma ke ka ji sha ɗaya in an jima sha ɗaya da ɗari biyar wani gun da ɗari bakwai wani gun sha biyu haka za ka dinga samu kuma duk abu ɗaya ne ba shi da bambancin dan uwan shi an yi wa'azi an yi magana kan wannan amma al'umma har yanzu haka da zuwa me ake so a tara duke ta kowace hanya ga han- harkar ɓoye amfani a sai amfani a ɓoye kawai don ya yi tsada a fito a kira samu kuɗi babu imani babu tausayi a irin wannan akwai babbanka a ciki akwai kawunka ko 'ya'yansa ko ummanka ko 'ya'yanta ko malaminka ko limaminka sai ka samu ɗaya wanda masifar ka ya ta shafe shi to me ribar wannan ku me ribar wannan ka zama haddasa na sanya wa ɗan uwanka bala'i da musiba ne a ciki duk a hankalce ma a hankalce a hankalce ma bai dace ne irin wani abu a hankalce a zamantakewa ta ɗan adam ko kuma waɗanda ka ɗauke su suka je suka ma kodagon nan in kai ne ba za ka iya yi ba Allah bai kore musu ba ya bar su cikin wannan yanayin sun ba da ƙarfinsu da lafiyar sun nema ma kuɗi kuma a kansu za ka huce wani ai butulci ne ai su suka sauke ma tirela su suka dauke ma kaza su suka sauke ma suka loda ma kaza amma su din ba za ka tausaya musu ba ba za ka tausaya musu ba akan za ka huce kullun kullun ka ji abu ba dadin ji ba dadin gani kuma kullun ana wa'azi gashi ana ji ana gani to mu sani irin wannan ba inda yake kai mutane zuwa ga halaka kuma inda ka biya wannan dukiyar inda ka biya ta a wannan rayuwar wallahi karshen ta zuwa ga halaka ne tunda Allah idan ya ambaci dukiya goma a Qur'ani to gu takwas duk zargi yake mata ba da alkhairi yake ambatanta ba duka kaɗan ne gunda Allah yake ambatan dukiya da alkhairi manzon Allah kuma ya ce iya tsorace mana dukiya bayan iya tsorace mana ita to ga yanzu abin da ya zama dukiya ya sa rayuwar ta zama to babu daɗi ko ina rayuwar ta zama to babu daɗi don ba mu da tausayi ba mu da imani kowa so yake dan uwansa yazo ya same shi ya huce a kansa kai ka je can an make ka ka tsare tsane kai ma wani zo ka make shi shikenan haka ake mana wani ka je siyan kaya ya ma tsada to dama kai ma abin nan ne kana da gunda zai zo ma kai ma zai zo ma ko kai malamin makaranta ne kana da makaranta ko mai asibiti ne ko mai waye ko mai kuda ko ne kai ma ka zo ka sake bige shi abu shi ma in ya sake zuwa wani gun shi ma a bige shi abu mun zama rayuwar ta mu kamar ta dabobi ne kawai babu tausayi babu insafi ya kamata mu yi wa Allah ta'ala tuba da gaske sannan masa imani da tausayi a cikin rayuwa Allah manzon Allah da kansa ya addu'a ta duk dan kasuwar da ya samhan iza ba'a wa samhan iltara rahimahullah duk dan kasuwar da ya sauki in zai siyar yayi sauki in zai siya manzon Allah ya ce Allah ya masa rahama haka manzon Allah ya masa addu'a to amma yanzu rahmar babu ba sauƙin babu sauƙin a sati ɗaya sai ka ji buhun amfani ya ƙara dubu ishirin a sati ɗaya akwai wanda yake ce min satin da ya gabata an sai da masara dubu tamanin amma da jiya alkamin sa dawo an je gun kuma dubu ɗari ake sayar ba fa jirgin sama aka biya mata ba ba kwastan duti aka biya mata ba ba harajin ƙasa aka biya mata ba ba jirgin ruwa aka yi kwatanta aka kawo ta ba mu muke noma kayan mu da ta ina aka samu ƙarin dubu ishirin a sati ɗaya a ina aka taɓa irin wani babu imani ne babu imani kawai ya sa wannan ba inda zai kamu ya ci baya wallahi baya za mu dinga ci ku tara kuɗin ku tara kuɗin a zuwa sace ma gyate ma ko a sace ma ƙani kuma wannan miliyoyin ka je ka bada su a dole ba haka ake yi bane ne haka ne mana ku ka tara ka tara Allah ɗora mana ciwon suga a ce ka je India tarin shekara biyar ka je ka ba su a can ka dawo ka sake cutar mu kuma Allah ba zai barka ba ai wallahi ba zai barka ba in ka cuce mu sai Allah ya kama kai ma abin da zai cuce ka haka rayuwa take ai kuma zunubin iyanan Allah bai goge shi ba Allah ya samu dace malam ji aya take
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون Allah ya ce ya'rifuna ni'matallah sun san ni'imar Allah da ya musu al-itiraf shine ka san abu da zuci da bai ana fahimta shine al-itiraf zuciyar ke da bakin ya furta shine itiraf to su mutane inji Allah sun yadda a zuciya sun yadda a baki wannan abun ni'ima ce daga Allah amma maimakon su yi wa Allah godiya akan ni'imar sai su kuma yi wa Allah butulci kuma ana fahimta ɗaya daga cikin malaman tafsiri imamu siddi yake cewa ni'imatan la'anan ai shine muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ƙwarai shawa a lokacin sun san manzon allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce daga allah amma suka ƙaryata suka ce ba su yadda ba an fahimta wakila al-islam wasu malaman suka ce musulunci ba wanda bai san musulunci ni'ima bane har kafirin ma ya sani ya san musulunci addinin zaman lafiya ne addinin ci gaba ne amma su mai yunkiruna imamu katada yake cewa ma addalahum minan ni'am fi hadhihi sura abinda Allah ya kirgo mana ni'imomi a wannan sura duk mun san ni'iman ne ba wanda ya inkare wannan amma sun mu yunkiruna ha amma sai mu yi inkarin ni'imar wajen yi wa Allah godiya da ya masa da'a da bi ana fahimta shine ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun sai Allah ke cewa yawancin su masu jayayya da Allah aljahiduna almu'aniduna masu jayayya masu taurin kai tsakaninsu da Allah na'am ويوم يبعث في كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون Allah ta'ala yake cewa yawma nab'athu min kulli ummati shahida ka tunatar da su akwai wani yini an gane ko nab'athu min kulli ummati shahida kowace al'umma in ji Allah zama tashar mata da mai ba da shida a kanta shi ne annabinta tun daga annabi Nuhu alaihi salam za a tashi shi shede shi ba da shida ga mutane kuma wani abu da zai faru shi ne idan Allah ya tashi annabi Nuhu da mutanensa ya ce Nuhu mutanenka sun ba da gaskiya da kai sun yarda ni ne kaɗai za a bautawa waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam sai annabi Nuhu ya bada shaida akan su shauran kuma yace a a waɗannan ubangiji sun yi sakonka amma ba su yadda ba waɗannan da suka yi inkarin sai su ai ba su yadda ba kwata kwata ba wani annabin da ya zo musu Allah Nuhu da yace ya je mana wallahi bai je ba an gane ko wato su sun zata lahira ma irin duniya ce nu wanda ka aika ubangiji bai zo ba ba mu taba ganin wani manzon da yazo yace mu bauta ma kai kai ba mu taba gani sai Allah ce nu to ga abinda mutanen ga suka ce sun ce baka je ba me zai bada shaidar kaje sai ce Allah a tambayi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su bada shaidar naji na isar da wannan sama a tambayi al'ummar annabi Muhammad a ce ya ku al'ummar annabi Muhammad annabi Nuhu ya je sai mu ce mun je ya je Allah sai Allah ya ce me dalilin ku sai mu ce inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka an ya'tiyahum azabun alim Allah ka faɗa ka aika annabi nuhu a Qur'ani kuma ya je annabi hud haka Allah ya ce yaya mu ce ya je ka aika ya je wa ila adin akahum huda wa ila samud akahum saliha wa ila madyan akahum shu'aiba wa laqad arsalna musa ila fir'aun duk sai mun faɗi wannan ana gane ko amma su ce sun inkari sun ce ba annabin da yaji musu ba annabin da yaji musu sai annabawan sai al'ummar manzon Allah ku ba su shaida ku ba wa Allah shaida mun ji mu dinga karanto ayoyin Qur'ani da Allah ke tura annabawa muna karantawa Allah ya ce kwarai da gaske sun ji su sannan kuma a hukunta waɗanda suka ta annabawa shine wa yawma naba'athu min kulli ummatin shahida ana fahimta summa la yu'dhanu lil ladina kafaru sannan kafirai ba za a karɓi uzurin su ba dama uzuri ana karɓar sa ne kafin a mutu kafin gargarar mutuwa ke karɓar uzuri amma duk mutumin da ya je gargarar mutuwa ko mutuwa ta riske shi to ba za ka karɓo zurinsa ba ana fahimta summa la yu'zun lil ladina kafaru wallahum yusta'tabun kuma ba za a ce dole sai sun yarda da Allah ɗaya bane domin a duniya ake matsa ma ka yarda da Allah ɗaya ne amma a lahira babu takalifi babu takalifi amma a duniya za a dinga dallashin ka ana ma wa'azi amma a lahira ba za a taba ce a ka yarda Allah ne kadai abin bauta ba za a faɗa ma wannan ba ayyastar dauna au al'utuba ayu la yukallifun la yukallifun an yaradu bi rabbihim a fil akhirah ba za a matsa musu a ce dole sai kun yarda da Allah ɗaya bane laysat bi dari taklif domin ita lahira ba gidan taklifi ba gidan hukunci ne gidan kuma sakamako ne ana fahimta na'am aya ta gaba
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون Allah ce wa idza ra'a wa idza ra'a alladhina wa idza ra'a alladhina zalamu al'azab wa idza yayin da ra'a alladhina zalamu al'azaba waɗannan da suka zalunci kansu ga azaba ra'ayil ayn waɗannan azzaliman an gane ko duk masu wannan zaluncin ta hanyar kasuwa ta hanyar mulki ta hanyar ƙarfi dukkan wanda ya amsa sunan azzalimi to Allah ya ce a ranar lahira ran da ya ga azaba a duniya duk abin da ake faɗa azaba wasa ne ana fahimta azaba tana lahira domin ita azabar lahira ba ta da ƙarshe ko ba a mutuwa a cikin azabar lahira ko ba mai kai matan yau da aka ci ba mai taimaka maka a ciki babu wannan Allah ya ce idan sun ga wannan azaba kuma Allah ya ce fala yukaffafu anhumul azab ko fala yukaffafu anhum azabar Allah ba zai taba sassauta musu ita ba duk abin da zaka yi a duniya mai karewa ne mai wucewa ne iya da lokaci amma azabar lahira ba ta da lokaci ba ta da ƙarshe kuma Allah ya ce ba zai sassauta azabar ba azabar kullun hawa hawa za ta ke yi kuma walahum yumdaruna Allah ya ce su din ba za a musu imhali ba ba za a jirkinta musu ba ana fahimta izara auhu idan zan ga azabar ba jinkiri suna ganin azabar ko magana ta kare wa burdatil jahim liman yara Allah ce za a bude wutar jahim amma ga wanda za su ganta Allah ya saba mu a ciki tun a filin hisabi za a bude azabar a dinga nuna musu ita wa an suma an ce dama wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wa an ko gunji saban ma ba za ka yi su gwada ba to ba su da abin da za a gwada gunji sabi a ɗora kayan a kan ma'aunin hisabin ma ba su da wanda za a ɗora duk zunubi ne tun ana tahi za a ci wuta ki zo ki fara da su kawai tun domin mummunan aikin su ya riga yi yawa Allah ta'ala ya tsare mu ya kiyashe mu daga irin wannan rayuwa daga nan famar
وإذا بدلنا wa idza ra'a alladhina ashraku وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون Allah ta'ala ke cewa idza ra'a alladhina ashraku yayin da alladhina ashraku ra'a shurakahu waɗannan masu shirka ran da Allah zai nuna musu abubuwan da suka hada Allah da su din wanda suka yi wa Allah tarayya da su din qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu haula shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik waɗannan su ne abebaɗan da muka haɗa ka da su muke bauta ma ko muke bauta musu koma bayan kai Allah ay na'buduhum min dunik wanda su ne abin bautar mu koma bayan ka ana fahimta su za su kai hanzari ga Allah wai ko dan za su samu sauki sauki atake ba tare da bata lokaci ba fa alqau ilayhimul qawla ai sai su guma kansu bude baki Allah ya nufe su da magana su ce innakum lakadibun fi qawlikum ai abinda kuke faɗa ƙarya kuke yi dama da niyyar ku da son ku da neman duniyar ku kuka je kuka bauta mana domin shaytanun suka kawo ku su kuma aljanin za su biya muku bukatu aljani zai ce sai ka mai sujjada ko ka ki sallar la'asar ko ka ki wankan janaba ko ka ki sallar juma'a amma kuma duk abin da kake so zai ma in ka ce jiya sato ma dala america ya kawo zai kawo idan ka ce jiya karyawa ne zai karya shi ya makantar da wani zai makantar da shi amma ka'ida sai ya raba ka da musulunci yasa waɗanda kuke ganin suna abin nan kamar tashin iska lokaci ɗaya ku tausaya musu ku tausaya musu ba abin sha'awa ba da yawa shaidanu ne suke zuwa suke fidda su daga musulunci kuma su yadda su dora su akan wata hanyar shi kenan wallahi a galibi su aka su akwai abubuwan da za a baka ka je wani gu ka zauna ka dinga kiran wannan abubuwan in ka kiraye adadin abin da aka baka ka kira to aljini zai bayyana a gare ka ya ce gani ne kiran da kake ai bukata ta kaza wane ya takura mu wane ne a gabara me kake so a masa a makantar da shi a haukatar da shi a kashe shi za mu yi amma kar kai sallah asar yau ko kuma duk juma'a ba za ka je sallar juma'a ko kuma ba ka yi bawon kan janaba har abada sai ka ce e na yadda zan yi sannan zan je su mai gidi wallahi a galabiya duk haka suke kasu ba ku shawa ba abin shawa bane abin tausayi ne duk masu mu'amala da boka ya gaske akwai abin da zai za su faɗa ma ni ma na sani amma ba zan faɗa ma ba wallahi in ka je bakin ruwa da magariba kana kiran abin in ka kira wani adadi sai aljini ya bayyana a gare ka kuma zai tambaye ka me kake so tambaye ka me kake so yi ma duk abin da kake so wallahi zai ma duk abin da kake so amma sai ya raba kai ya raba ka da musulunci sai ya baka sharɗin da in kai wannan ba za ka zama musulmi sannan kace kai da shi kenan ga ka a riga da suna musulmi ne amma katan arne ne a cikin mutane ana fahimta wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana ha'ula shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim alqawla innakum lakadibun cewa su makaryata ne daga nan fa
وأشرفوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ce wa alƙau ilallahi yau ma'idin salam wa alƙau ilallah ai istaslamu li hukumillah za su meƙa Allah ya ji ai Allah mun tuba mun zama musulmi za mu kaza kaza kaza duk su meƙa wa Allah wuya dan sun ga azaba ne ai la yanfa'uhumul inqiyad wannan meƙa wuyan ba zai amfana da su ba li inqida'i taklif domin anan duniya aka buƙaci su yi ko ba su yi ba duk abin da za ka faɗa wa Allah a lahira ka tuba ba za ka tsara ba a baka lokaci kuma duk Allah ba zai karɓi wannan ba shi ne ba uzurin ai walahun yuta atabu amma a duniya kana da lokaci in baka mutu ba za ka iya tuba kuma duk Allah ya yafe baka amma daga zarar ka mutu to magana ta kare wa dhalla anhum ma kawli yaftaru abin da suke kirkire suke hada Allah da wani danshi ya bace musu ba za su ga aljannin ba ba za su ga bokan ba in kudin ne ya kare in duk mulkin ne ya kare in wanda ka hauka ta ne ya mutu ka mutu duk kun je gaban Allah ba shikenan ba in dalla anhu ma kanu yabtarun abinda suka kirkirarwa Allah ƙarya akan sa to ya bace musu ba su bace daga nan fa
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
Allah ta'ala ke cewa allazina kafaru sadu an sabilillah wadannan kafirai da suka toshewa mutane hanyar bin Allah zidnahum azaban za ha ƙara musu azaba fawqal azab sama da azabar su bima kanu an gane ko bima kanu yubsidun sakamakon irin abin da suke na barnatarwa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa zidnahum azaban fawqal azab ay aqarib an yabu kan naqli tsawi za a halittar musu zuwa an su kunami ƙarin kunamin tamkar bishiyar jibilu shi ne ƙarin kunaman lahira in ji abdullahi ɗan masu irin su ne ƙari bayan wutar ta wannan ƙari ce za su dinga zazzaga musu bala'i kau irin sun ɓata sun ɓatar sanadiyarsu an ɓata an halaka sai allah ya musu azaba laifi shi ne bi ma kanu yufsidun sakamakon irin abin da suke na fasadi a bayan ƙasa aya ta ƙarshe ba ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم Mm.
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بنيانا لكل شيء وهدى ورحمة Mm.
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين
Allah ta'ala yake cewa wa yawma nabasu min kulli ummatin shahidan wa yawma nabasu min kulli ummatin shahida Allah ta'ala yake katina randa Allah ta'ala zai tawayarwa kowace al'umma wanda zai bada shaida akan ta ko kuma yawma nabasu min kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim randa Allah zai tayarwa da kowace al'umma mai bada shaida a cikin su shine nabiyuha annabinsu ya bada shaida kan abin da suke yi waj'ina bika shahidan ala haula Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zo da kai kai sheda akan waɗannan mutanen nan kai duk annabi shi zai shedar da mutanen sa a gaban Allah sun bi shi ko basu bi ba sun yi gaskiya ko basu yi ba wa nazzalna alaykal kitab Allah ce mun saukar da alqur'ani gare ka ya rasulullah ya zama to tibyanan likulli shay ay bayanan wadihan ya zama to bayani filla filla akan komai ya hataju ilayhin nas duk abin da mutane suke bukatar ta Qur'ani ya bayani akan min amri shari'a a cikin al'amari na shari'a wa hudan min ad-dalala shi kuma Qur'ani shiriya ne daga bata wa rahama kuma Qur'ani rahama ne jin kai ne wa bushra bil janna kuma Qur'ani albishir ne ga aljanna amma duk lil muslimin ay al muwahhidin duk ga waɗanda suka kadaita Allah wajen musulunci yasa qur'ani ba zai taba amfana da mushriki ba ba zai taba amfana da murtaddi ba ba zai taba amfana da kafiri ba duk rahama da jin kai da waraka na qur'ani ko dai a ce lil mu'minin ko lil muslimin to kai kokarin ka zama musulmi na kwarai ke ka amfani da alqur'ani ne girma Allah ya amfana da mu shi Allah kuma ya samu lafiya mu gama lafiya mun zo gonda zamu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kusakuranmu Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifin Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifin Allah ka sa da mu da su aljanna ce makomar mu Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah duk abin da ya dame mu Allah ka mana maganin Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama mai alkhairi Allah ka shayar da mu ruwan sama mai alkhairi ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya dukkan kuma abin da ya dame mu a wannan ƙasa na har al'amuran tsadan rayuwa da takurawa al'umma da kidnafin da sauran abubuwa marasa daɗi Allah kai mana maganin su ya Allah. Allah ka toshe wannan hanya ta zaluntar al'umma ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai sakon addu'a da aka kawo wani wa'ansu bayan Allah sun tafi leburanci wata jiha to a hanyar dawowarsu suka haɗu da miyagun mutane suka kama su an ce motar su guda su tsare suka kora su joji yan wannan garin ne kuma yan unguwar yaro gana ne su uku yanzu haka suna hannun waɗannan miyagun mutane kuma neman abincin suka tafi muna addu'an Allah ya kubutar da su Allah ya zaunar da su cikin aminci. Allah muna roƙonka, da sunayenka maɗaukaka, da littafinka da muke karantawa, waɗannan bayi naka Allah ka ba su hanyar fita ya Allah ka kubutar da su daga hannun waɗannan miyagun yara. Da du- dukkan wa'ansu musulmai da suke hannun waɗannan miyagun mutane, Allah ka kubutar da su ya rabbal alamin. Da ƙarfinka da ƙudurarka da ikonka ya Allah. Su kuma idan masu shiriwa ne, Allah ka shirya da su. idan kuma cikin iliminka na gaibi waɗannan ba masu shiriwa ba ne Allah kai mana maganinsu Allah ka ɗora musu bala'i da musiba Allah kada ka bar su su saurara a bayan ƙasa ya Allah Allah duk abin da zai tayarwa da bayan ka hankali Allah kai mana maganinsa ya Allah Allah ta'ala mana roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya kuma shi ma wani bawan Allah da ya ce wani bawan Allah shi ma ya riƙe mai haƙƙinsa suna ta fama da shi har ma abin iya nema ya kai su zuwa ga kotu ko gaban masu shari'a to yake sa masa shi addu'an Allah ta'ala ya bashi nasara kuma Allah ya kubatar masa da haƙƙinsa Allah ya kwato masa da haƙƙinsa da shi da masu bukatu irin nasa duka duk wanda yake da haƙƙinsa a gun wani to ya Allah ta'ala kwatowa da masu haƙƙi haƙƙinsu a gun wanda suka cinye musu ya Allah waɗanda ake bin su bashi bayan da za su iya Allah ka hore musu ya Allah masu fama da kuncin rayuwa babu abinci babu abin da za a ci a sha Allah ka hore kowa Allah ka samu lafiya mu gama lafiya na'am akwai dan uwa malam Umar ranar Laraba ma mun sashi addu'a nan wai yanzu ake sanar da ni ma yana asibiti jikin bai samu afuwa ba to muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya akwai malam Usman shi ma ladanin wannan masallaci shi ma wancan satin da ya ci bai da lafiya to Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya na da sauki ko to alhamdulillah ya samu sauki Allah ta'ala ya kara masa lafiya mana addu'an dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ramma bukatun su na alkhairi Allah ka biya maka Allah ta'ala ya sa ai lafiya a wangi lafiya mana addu'a ga yan kwamitin masallaci da dattawa da duk al'umma musulmi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wasu fitattun mutane dattawa masu kokari wajen wannan da'awar idan su daga Tijjani Allah ya kara masa albarka a rayuwarsa asibitin Allah ya kara masa albarka Allah ya kare shi daga dukkanin cutarwa da irin su alhaji malan su alhaji muhammad dan fulani su alhaji bukari mai turare da sauran dai dattawa na wannan unguwar masu dafa wannan dawar allah ya masu albarka shi mai gidan da ya asasa wannan masallaci allah ya masa albarka allah ta'ala ya sa ya wanye lafiya hanyoyin sana alkhairi allah ka buɗa masa abin da ya sa a gaba na taimakon al'umma allah ya karɓa masa dukkan wani shari kuma allah ta'ala ka tsare shi da mu gaba ɗaya mahaifiyarsa allah ya ƙara mata lafiya da mu gaba ɗaya allah ya ƙara mana lafiya duk wanda ya zo wannan masallacin Allah ka bayyana shi gida lafiya akwai aminan mu yan kasuwa da ma'aikata duka suna neman addu'o'in mu Allah ka buɗa kowa yan kasuwa Allah ya bada ciniki mai albarka Allah ya bada jari mai alkhairi ma'aikata Allah ya sanya albarka cikin albashi manoma Allah ya sanya albarka cikin abin da za a noma masu kiwo Allah ya sa albarka cikin abin da za a yi kiwata mu kuma Allah ya sa albarka cikin ilimin mu ko ba ka ba Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi